الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لن يتي فإن قيل فأي أنواع الصبر الثلاثة أكمل وفأي أنواع الصبر الثلاثة أكمل الصبر على المأمور أم الصبر على المحظور أم الصبر على المقدور kamar yadda muka gabatar ko malam ya gabatar mana cewa haƙuri nau'i uku ne akwai haƙuri akan bin umarnin Allah subhanahu wata'ala akwai haƙuri akan barin abin da ya hana akwai kuma haƙuri akan kaddara to waɗannan nau'ukan haƙuri guda uku wanne ne ya fi lada wani haƙuri ne daga cikin su ya fi lada ko ya fi kamala a gurin Allah subhanahu wata'ala haƙuri akan bin umarni ko haƙuri akan barin abin da aka hana ko kuma haƙuri akan ƙaddara da musiba da za ta samu bawa kila ya ce sai an sa a nan a ce asabrul muta'alliqu bit taklifi wa huwa al-amru wan nahyi wa huwa al-amru wan nahyu afdalu min as-sabr ala mujarrad al-qadr mutun yayi haƙuri akan wato haƙurin da yake da alaka da taklifi wato yi nayi bari na bari haƙurin da yake da alaƙa da yi na yi bari na bari shi ne yake da alaƙa da umarni da hani wannan shi ya fi falala fiye da haƙurin da yake kawai a bisa wata ƙaddara ce mutum ya yi haƙuri a kan yabi Allah ya tsaya yabi abin da Allah ya umarni da shi ya yi haƙuri wajen ya guje wa abin da Allah ya hana shi ya fi falala akan haƙurin da zai yi bisa wata kaddara da ta same shi ta rashin lafiya ko talauci ko wani abu fa inna hadha as-sabra ya'ti bihi al-barr wal fajir shi hakuri akan kaddara da mutumin kwarai da wanda ba na kwarai ba duka suna iya yin sa da mutumin kwarai da mutumin banza duk dole ne su hakuri saboda ba zabin su bane Allah ya jarraba mutum da cuta bayan da ya iya yayi hakuri ko kai ya hakuri isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku yi hakuri ko kakku yi hakuri duk ɗaya ne sauraka wani abu ne wanda tilas mutum ya hakuri ya dangana ya ci gaba da wasu harkokin nasa saboda ba yadda zai iya canza wa kansa ƙaddara shi da kansa wal mu'min wal kafir hakuri ne da mumini da kafiri duka suna iya yin sa fala budda li kulli ahadin min as-sabri ala al-qadr ikhtiyaran aw ittiraran dole ne mutum kowaye ne shi ya yi haƙuri a kan ƙaddara ko dai da zaɓin kansa saboda ya samu lada daga Allah ya dangana ko kuma ma ya wato ko ta tilas ta dole ya dangana wa amma sabru ala al-awamiri wan nawahi amma haƙuri wajen bin umarnin Allah ko haninsa ko barin haninsa fa sabru atba'ir rusul wannan haƙuri ne na mabiya manzannin Allah وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك wanda yafi kowa bin umarnin manzon Allah shi yafi kowa irin wannan hakurin wanda zai hakuri ya bi umarnin Allah da manzansa yayi hakuri ya bi umarnin Allah da manzansa yayi hakuri ya bar abin da Allah da manzansa suka hana wannan shine shine yafi falala wa kullu sabrin fi mahallihi wa mawdihi afdalu kowane haƙuri a mahallinsa lokacin da ake buƙatarsa to wannan shi ya fi falala a lokacin fassabru anil harami fi mahallihi afdalu mutumin da ya yi gaba da gaba da haram amma ya haƙuri ya danna zuciyarsa ya kau da kai daga wannan haramun to a wannan lokacin wannan haƙurin shi ya fi masa saboda shi yake da buƙata a lokacin والصبر على الطاعة في محلها أفضل هكذا هقولي أكن بين الله أكن يو الله دعا ألوك تشن أكي بكاتر ونن تونن شما شي يفي فلا لا أديني لوك تشن فإن قيل يتشت أن أكساك تنبيا فأي الصبرين أحب إلى الله تمنجي ينزو هقولي أكن بين أمرني ده هقولي أكن برن هنن أبنجي شي يفي فلا لا تشكن سوبين كما ونيني يفي فلا لا صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه haƙurin wanda zai bi umarnin Allah shi ya fi falala ko haƙurin wanda zai bar abin da Allah ya haramta shi ya fi falala wane ne a cikinsu ya fi falala a gurin Allah ko ya fi yin abin da Allah yake so ƙila ya ce sai a ansa wannan tambaya da cewa haza maudu'un tanaza a fihin nas annas yana nufin al'ulama wannan mahalli ne da malamai suka yi saɓani a kansa malamai sun yi saɓani akan bin umarni haƙuri akan bin umarni shi ya fi ko kuma barin hani haƙuri akan barin hanin Allah shi ya fi a nan sun yi saɓani ce sun yi saɓani wasu sun ɗauki wannan wasu sun ɗauki wannan faƙalar ta'ifatun sai wasu daga jama'a daga cikin malamai suka ce asabaru anil mukhalafati afdal mutum ya yi haƙuri ya kaucewa abubuwan da suke saɓan Allah ne shi ya fi falala li'annahu ashaqqu wa as'abu domin shi ya fi wahala shi ya fi wahala barin abin da Allah ya ce a bari fa inda a'malal birri domin ayyukan alkhairi yaf'alu hal barru wal fajir mutumin kwarai da na fajiri ma mutumin kwarai da na banza duk suna yin aiki alheri za ga mutumin kwarai yana sadaka yana tausayin marayu yana haɗa rijiya don shayar da mutane ruwa yana kai taimako idan wani abu ya taso na bala'i da ana samun mutanen kware suna yi haka da ana samun da ba na kwaren ba ana samun wani mashayi amma ko mai tausayin mai ba da sadaka ba dan giya ne ko wani barawo barawo amma kuma to saka ana samun mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duk suna aikin alheri duk za su yi amalul bir amma barin abin da Allah ya hana wannan ba kowa yake shi ba suka ce haka wanda zai bar abin da Allah ya hana masa ya yi haƙuri ya danna zuciyarsa to wanda shi fi falala akan kawai wanda zai yi aikin alheri ce fa ina amalar birri ya fa'alu halbar wal fajiru wala ya sabiru anil mukhalafati illa siddiqun wani asali maganar sahal ibn abdullahi tusturi ce kamar da yake cikin hilyatul auliya na abi nu'aym yake cewa لا يصبر على المخالفات إلا الصديقون أما أفعال البر أعمال البر فيفعلها الفاجر ال ال ال فيفعلها البر والفاجر ayyukan kwarai mutanen kwarai da mutanen banza duk suna yi amma barin abinda Allah ya hana sai siddiquna wanda suka kai matuƙa wajen gaskata Allah قالوا masu wannan ra'ayin suka sake cewa wa inna sabra 'ala al-muharramati sabrun 'ala mukhalafati hawa an-nafs mutun ya hakuri akan barin abinda Allah ya haramta hakuri ne akan sabawa abinda zuciya take so wa huwa ashaqqu shay'in wa afdaluhu wanda abine wannan abu ne kuma mafi wahala kuma mafi falala ka sabawa abinda ranka yake so abinda zuciyarka take so kana gani kana ji kuma kana da iko amma ka haƙura wani yana da wahala sosai don haka shi ya fi falala ya zo a cikin musnad imam ahmad hadisin abu huraira radiyallahu anhu hadisi ne jayyid saboda abin da yake karfafa shi na wasu ruwayoyi a cikin annabi yana cewa ittaqil maharima takun a'badan nas ittaqil maharima takun a'badan nas ka guji abubuwan da Allah ya haramta sai ka fi kowa zama mai ibada sai ka fi kowa zama mai ibada hakanan al-hasan al-basri rahimahullahu yana cewa ma abada al-abiduna bi shay'in afdala min tarki ma nahahumullahu an masu bauta masu bauta wa Allah da wani abu da ya kai falalar su bar abin da Allah ya hana su ba masu bauta ba su bauta wa Allah da wani abu da ya kai falalar su bar abin da Allah ya hana su ba wato barin abin da Allah ya hana shine mafi kololuwar bautar Allah haka al-Hasan al-Basri yake cewa Ibn Rajab cikin littafinsa Jami'ul Ulum wal Hikam yake cewa zahirin maganganun waɗanda suke fifita barin wato fifita barin haram akan aikata da'a ya ce abinda suke nufi da'a ta nafila suna nufin da wafilu ta'at ya ce suna nufin nafilfilu ba farilla ba domin yake cewa jinsul a'malil wajibat afdalu min jinsi tarkil muharramat in aka duba jinsin ayyukan da Allah ya wajabta ya fi falala kan jinsin barin abubuwan da Allah ya haramta saboda mai li'annal a'mala maqsudatun li dhatiha su ayyukan da kuke yi na sallah azumi zakka haji su ne makasudi a karan kansu amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda su aka yi ka amma abin da ya shafi al-muharramat wannan al-maqsudu adamuha shine a bar su a guji a kyale su amma ba su ne makasudi ba makasudi aiki ibada shine yace fa jinsu ta'ati الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات لأن الأعمال مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها سوء المحارم أبو بند أك حرمتا أبن أكي نيما شيني رساس كأساميس سبود هكا برن أبن أكي حرم ko barin abin da aka hana baya bukatar niyya kamar yadda aikata ayyuka na da'a suke bukatar niyya za mutum zai yi sallah sai ya yi niyyar sallah zai yi azumi sai ya yi niyyar azumi amma dan zai bari shan giya ba sai ya ce na yi niyyar bari shan giya ba kawai ya bari ba buƙatar niyya shi yasa za ka ga jinsin barin wasu ayyukan yake kafirci ne yake kafirci ne da zai fidda mutum daga musulunci kamar kamar kamar barin tauhidi tauhidi aiki ne da aka yi umarni da shi in mutum ya bar shi ya zama kafiri ko mutum ya bar arkanil islam rukunan musuluncin nan sallah azumi zakadu ya watsar da su zai fita daga musulunci ko ya bar wani sashen su sabanin aikata wani abin da aka hana domin shi a karan kansa ba zai zama kafirci ba wannan shine abin da abin da yake cewa kuma daga cikin irin hujjojin da ya bayar na cewa suna nufin ayyukan da'a na nafila ba suna nufin na farilla ba ya ce faɗar ibn umar da yake cewa laraddu danakin haram afdalu min mi'ati alfin tunfaku fi sabilillah ya ce sudusin dirhami ɗaya bisa shida na dirhami wanda yake na haram ya mayar da shi zuwa ga mai shi kada ya ci ya ce ya fi falala kaga wannan shine barin abin da Allah ya haramta ya ce ya fi falala sama da mutum ya ciyar da dirhami dubu ɗari saboda Allah kaga ciyar da dirhami dubu ɗari babin ta ɗauwi ne babi ne na nafila to ya ɗauki ɗaya bisa shida na dirhami wanda yake na haram ya mayar ma mai shi ya fi masa lada shi a gurinsa ya fi masa falala akan ya kashe dirhami dubu ɗari shida saboda Allah hakanan wanda daga cikin magabata yana cewa tarku danaqin mimma yakrahu Allah habbu ilayya min 500 hajja yake cewa ya bar ɗaya bisa shida na dirhami ya bashi tun in ya zanto Allah baya so ya fi masa a gurinsa ya fi soyuwa a gurinsa fiye da ya yi hajji sau 500 kaga wani abu ne wanda ma ba zai yiwu ba hajji sai shekara-shekara ake yin ta in zai hajji 500 sai ya shekara 500 maimun ibn mihran yake cewa zikirullahi bin lisani hasan ambatan Allah da harshe abu ne mai kyau ambatan Allah da harshe abu ne mai kyau wa afdal minhu an yadhkura Allah al-abdu inda al-ma'siyati fayumsiku anha amma abin da yafi shi kyau bawa ya tuna Allah lokacin saban Allah ya haƙura ya barsa wannan shi yafi kyau ambatan Allah abu ne mai kyau amma ka tuna shi lokacin da ka zo saban Allah ka bar saban Allah din yafi wannan kyau Ibn al-Mubarak yana cewa an arudda dirhaman min shubhatin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alfin wa mi'ati alfin hatta balaga 600 alf Abdullahi ibn al-Mubarak rahimahullahu yake cewa in mayar da dirhamin da shubha ta shiga cikinsa in ɗauki dirhami ɗaya da shubha ta shiga cikinsa in mayar da shi in ki amfani da shi ya fi soyuwa gare ni fiye da in ɗauki dubu ɗari in bada sadaka in kuma ɗaukar wata dubu ɗari in bada sadaka in kuma ɗaukar wata dubu ɗari in bada sadaka har sai da ya kai dubu ɗari shida kaga duk anan yana maganar barin haram idan aka kwatanta shi da ayyuka na nafilfilu ba na farilla ba hakanan umar dan abdulaziz rahimahullahu yana cewa laysati taqwa qiyamal layl wa siyaman nahar taqwa taqwa ba kawai mutum ya rika qiyamul layl ko ya rika azumi da rana ba shine taqwa wa takhlid fi ma bayna zalika ko yayi wannan yayi wannan ba wannan shine kadai taqwa ba walakin taqwa ada'u mafturida maftarada Allah taqwa shine ka bayar da abin da Allah ya farlanta maka na farilla wa tarku ma harrama Allah ka bar abin da Allah ya haramta maka fa in kana ma'a zalika amalun fa huwa khairun ila khair in kuma bayan wannan kuma ka zo da wani aiki mai kyau to ya zanto alkhairi bisa alheri to wannan shine da karshe ibnu rajab yake cewa wa hasilu kalamihim karshen wato maganar su a dunkule يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات كوشي وحرام كودا قومين قنقنتتا يا في فللا أبس أيكتا نافل فلو نداء فإن ذلك فرض domin barin haram ko mun kankanta safarin lani shi kuma aikin da'a nafilin ne nafila ta da'a nafila ce saboda haka waccan magana da suke faɗa za a kwatanta ta ne ba da aikata farilla ba za a kwatanta ta ne da aikata wato da aikata na filfilu a hakanan yake rinjayar da janibin barin hani akan janibin aikata da'a shi ibn rajab duk da wannan magana yake cewa barin haram yana gaba da aikata da'a yace wa taqiqu fi hadha anna Allah la yukallifu la yukallifu al-ibad min al-a'mal illa ma taqata lahum bihi Allah baya kallafa wa bayi sai abinda za su iya Allah bai dora wa rai abinda ba za ta iya ba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha wa qad asqata anhum katiran min al-a'mal bi mujarrad al-mashaqqa saboda wahala ayyuka da dama Allah subhanahu wataala ya sarayar da su daga kan daga kan bayinsa rukhsatan alaihim wa rahmatan bihim dan yayi musu sauki ya kuma yayi musu rahama amma abubuwan da Allah ya hana falam ya'zar ahadan birtikabiha biquwwati da'i washahawat amma abinda Allah ya hana ba inda Allah subhanahu wataala yawa dan adam uzuri saboda kawai yana sha'awar abun ko kuma bukatar sa ga abin tana da ƙarfi kawai ya tashi ya abin ba inda Allah ya bashi wannan dama saboda sha'awa ko saboda bukata bal kallafahum tarkaha abinda Allah ya kallafa mutane shine su bar abinda Allah ya hana su ala kulli halin a kowane yanayi wa annama abaha an yatana an yatanawala min mata'im al-muharrama inda ad-darura ma ma tabqa ma'ahu al-hayat abinda aka yaje wa bawa ya ci na abinda wato abinda aka haramta kamar abincin da aka haramta kamar mushe an halatta masa ya ci gurgurdan abinda zai rayu kai ya ci fiye da haka in ya kama ya ci mushe saboda ya rasa abin da zai ci kuma rayuwarsa tana cikin hadari to ya ci abin da zai rike masa rayuwarsa ba wai abin da zai ci ya ci ya tatil ba la li ajli taladduzi wa shahwa ba wai dan ya ji dadi ba ko yana sha'awa wa min huna yu'lamu sihhatu ma qalahu al-imam ahmad anan ne za a gane abinda imam ahmad ya tafi akan sa imam ahmad ya tafi akan cewa a wato barin haram barin abin barin haram yana gaba da aikata wajibi yake cewa inna nahaya ashaddu min al-amri wato hani yafi tsanani akan umarni wa qad ruya an annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi thawban wa ghayrihi annahu qala arwayto daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin thawban da wannan sa annabi yana cewa istaqimu wala wala tuhsu ai lan taqdiru ala al-istiqamati kulliha ku tsaya kyam ba kuma za ku iya duka ba ku tsaya kyam amma ba za ku iya duka ba saboda akwai abin da ya fita daga istidarka ko kana so ka yi Allah bai baka ikon yin sa ba zai ruka hakura so haka abin da zaka yi mastata'tum abin da zaka iya to shine anan mala yake kawo hujjojin waɗanda suke cewa barin haram hakuri akan barin haram yafi hakuri akan aikata da'a saboda abin da yake ciki na sabawa san zuciya yace wa inna tarkal mahbubi alladhi tuhibbuhu an-nufus dalilun ala anna man turika li ajlihi ahabbu ilayhi min nafsihi wa hawa wato barin abinda mutun yake so barin abinda zukata suke so yana nuna cewa wanda aka barin dan shi ya fi soyuwa ga wannan zuciya ya fi soyuwa ga wannan mutum fiye da kansa fiye da son zuciyarsa ga abin da zuciyarka take so amma ka bar shi saboda wani wanda ka fi so shine Allah bi khilafi fi'li ma yuhibbuhu al-mahbub fa innahu la yastalzimu zalika sabanin kai abin da masoyi yake so wannan ba lalle ya nuna haka ba tayo abin da masoyi yake so kai ma kana san shi saboda ka dan kayi ba yana nuna cewa ka fifita masoyinka akan ka ba amma ka bar abin da zuciyarka take so ranka yake so ka bar shi saboda soyayyar masoyinka babu shakka wannan dalili ne akan fifita masoyinka akan kinkanka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa hakanan suka ce wa aidan fal muru'atu wal futuwatu kulluha fi hadha as-sabr da mutunci da jarunta duka suna cikin wannan hakurin anan ake samun su kama qala al-imam ahmad kamar yadda imam ahmad yake cewa al-futuwatu tarku ma tahwa lima takhsha jarunta shine kabar abin da kake so saboda abin da kake jin tsoro wannan shine jarunta fa muru'atul abdi wa futuwatuhu bihasabi hadha as-sabr mutuncin bawa da jaruntarsa suna samuwa gurgurdan yadda ya samu wannan hakuri qalu suka ce walaysa al-ajabu mimman yasbiru ala al-awamir wanda yake hakuri akan bin umarnin Allah ba shine abin mamaki ba fa inna aktharaha mahbubatin lin-nufus dan yawancin abinda Allah yake umarni da shi da man zukata suna son su kana so ko da ko zaka saba ba wai dan abin baya da kyau bane a zuciyarka lima fihi min al-adl saboda abin da yake cikin wannan abin na adalci wal ihsani da kyautatawa wal ikhlasi da tsarkake zuciya wal birri da alheri ciyar da miskini taimakawa maraya fadar gaskiya duk wanda wani abu ne da zaman zuciya take so saboda idan mutum yana cikin wannan matsayi zai so ya samu wannan in gaskiya ce zai so a yi masa gaskiya adalci ne zai so a yi masa adalci ba zai ce adalci ba ya da kyau ba a zuciyarsa sai dai kawai san zuciya hana shi yayi amma a gurinsa abu ne mai kyau a ga wani cikin bukata a taimake shi ba zai ce ba ya da kyau ba abu ne mai kyau saboda ka su umarni abubuwan duk da aka yi umarni da su galibi abubuwa ne masu kyau saboda ka aikata su baya zama takurwa ga zuciya fiye da barin abin da zuciyar take so in ya zanto baya da kyau ya ce wa hazihi mahabbun nufusil fadilatin zakiya duk wanda yake da tsarkakakken zuciya mai kyau to duka ayyukan alkhairi yana ganinsu da kyau shi yasa za ga akwai abubuwa da suke a shari'u da gaba ɗaya na ɗan adam kai hatta ma addinan da ba samawiyai ba ba Allah ne ya aiko annabawa da su ba za ga sun yi tarayya a cikinsu za ga cewa ba addini amma kuma duka mutanen nan da ba su da wannan da ba su da addinin sun yarda cewa abu ne mai kyau kamar gaskiya ba da zai ce gaskiya abu ne mara kyau ko wani addinin sai ce gaskiya ba ta da kyau babu shi kowane irin addini yake kamar cika alkawari ba wanda zai ce cika alkawari ba da kyau kamar kashe ran da bai ji ba bai gani ba kowane irin addini mutum yake yi sawa'un addini ne samawi ko addini ne ɗan adam da ya kirkira da gargajiya ya san cewa kisan kisan kai ba gaira ba dalili abu ne mara kyau saboda duk masu hankali sun yi ittifaki akan wannan girmama babba da mutunta shi tausayawa mai rauni duka wani mai hankali ya yadda cewa waɗannan abubuwa abubuwa ne masu kyau saboda ka shari'a abinda za ta zo shine ta ƙara ƙarfafa su ta kuma ƙara fito da wasu hikimomi da suke ƙarƙashin su amma ba wai dan ɗan adam bai yarda da su ba saboda ka abubuwan da Allah yake umarni da su galibi zaka samu daman zukata lafiyayyun zukata suna son wannan abu yace bal al'ajab mimman yasbiru 'ala al-manahi allati aktharuha mahabbun nufus inda mamakin yake mai ba da mamaki shi ne wanda zai yi haƙuri ya kauce wa abubuwan da aka hana waɗanda yawancinsu zukata suna so fa ya turkul mahbuba al'ajila fi hadhihi ad-dar lil mahbub al-ajil fi darin ukhra sai ya haƙura ya bar abin da yake so wanda zai same shi nan take a nan duniya saboda ya samu abin da yake so a nan gaba a lahira kaga wannan abu ne mai wahala ga wani abu da kake so kurkusa da kai yanzu nan zaka same shi amma in ka sami in ka neme shi ka samu zaka rasa na gaba sai ka hakura sai ka hakura dan ka samu na gaban to kaga wannan ba kowa yake iya yi ba sai wanda Allah ya datar wan nafsu mukilatun mukilatun bi hubbil ajili fa sabruha anhu mukhalifu li tabi'iha ita zuciya shi rai an hada shi da san abu na gaggawa na nan take akan abin da yake sai gaba duk harkar da ake ta addini babu shakka akwai romanta a nan duniya saboda zaka samu nutsuwar zuciya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wal nahiyannahu hayatan tayyibatan zaka samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya to amma gwaggwaban sakamakon sai bayan an je lahira amma wanda yake san duniya kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu ma nasha'u liman ma nasha'u liman nurid wanda yake son mai gaggawar ita ce nan duniyar ita ta nan kurkusa sai mu gaggauto masa shi yasa Allah ce kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah kuna son mai gaggawar amma ta ƙarshen ba kwa santa kuna barinta to wannan ita ce ɗabi'a ta zalunci da take cikin tattare ɗan adam zalunci da Allah ya sanya shi a cikin ɗabi'ar ɗan adam innahu kana zaluman jahula saboda ga wani abin da yafi alheri zai samu a nan gaba in yayi hakuri da wannan na kurkusan wanda ba inda zai je amma saboda ya zalintar kansa sai ya yadda ya karbi wannan na kurkusan mai karewa ya bar wanda yake na har abada to wannan dabi'a ce ta ta dan adam kamar da mutanen yake cewa az-zulmu min shiyamin nufus fa in tajid za'ifatin fal'illatin la yazlimu wato zalunci ɗabi'a ce ta ɗan adam in ka ga wanda baya zalunci saboda wani dalili ne hana shi ko dai tsoron Allah ko an fi ƙarfinsa ko tsoron doka ƙalu wa innal manahiya laha arba'atu dawa'in tad'u ilaiha in su ƙara ƙarfafar bangaren su na cewa barin abin da Allah ya hana shi yafi falala akan aikata abin da ya umarni da shi suka ce duk abubuwan da aka hana su abubuwa hudu ne suke ƙara ingiza ka akan su abubuwan duk da aka hana to akwai wasu abubuwa hudu kuma suna ƙara tunzura ka suna ingiza ka suna maka ingiza mai kan turuwa akan waɗannan abubuwa guda hudu nafsul insan zuciyarka zuciyarka za ta ingiza ka kan cewa ka yi ka aikata sai ka tuba daga baya wa shaytanuhu shaydanin da yake tare da kai ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin haka annabi ya ce ba ɗaya cikin ku face akwai wani shedan jikinsa tare da shi yana zuga shi duk sanda yazo aikin alheri yana kushe masa yana hana shi yana kawo masa wasu matsaloli in yazo kuma wajen aikin saban Allah kuma ya ta zuga shi ya ta bashi mafita iri iri ya ta kawo masa solution in kai abu kaza daga baya sai kai kaza ko ta ka masa wasu gurgura wato wasu rubabbun fatawoyi ai wani na taba jin kamar na taba jin wani malami kamar yana cewa wannan ba ita tira masa wasu abubuwa wani wani abu bai bai ji ba wa hawahu da san zuciyar ita kanta wa duniyahu da duniyarsa akwai nafsul ammaratu bisu akwai shaydan akwai hawa man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa'inar jannata hiyar ma'uwa akwai hawan nafs ita kuma rudin su hududin nan haka za su yi rududdugu a kansa akan sai ya aikata laifi shi kadai zai yi ta kokawa da su ta kanta duniya yana ganin yadda 'yan duniya suke warwasawa ya ga shi san me zambe za a bashi a baya saboda ka shi ma ya shiga a dama da shi wane yana kaza wane yayi kaza wane ya zama kaza wane kaza ne wane kaza ne ni ma me zai hana kaza din nan zama wane yayi sata EFCC sun kama shi amma da karshe an sake shi ba gashi tan yana ta morewa sa don haka ba wani matsala ayi za za a warware saboda duniyar za ta yi ta jinsa tana ta bashi mafita iri iri fala ya turkuha ba zai bar wannan abin da aka hana shi ba hatta yujahida hadhihi al-arba'a sai yayi gwagwarmaya da waɗannan abubuwa hudu waɗannan rundunoni guda hudu da za su dirka ko shi a duk sanda yayi ci karo da wani abin da aka hana shi to ba zai iya yin nasara ya bar wannan abin ba sai yayi gwagwarmaya da waɗannan rundunoni guda uku haqqal jihadi gwagwarmaya na gasken gaske wazalika ashaqqu alan nafsi wa amarruhu wannan kuma shi fi komai wahala ya fi komai ɗaci gwagwarmaya saboda haka shi wanda zai tsallake haramun ya tsallake abin da Allah ya hana ya fi wanda zai aikata aikin ɗa'a wato wanda zai tsallake abin da Allah ya hana ya fi wanda zai tsaya ta ƙiyamun laili cikin dare ko yana azumin litinin da alhamis qalu fal manahi min babi himyatin nufusi an mushtahayatiha wa ladzatiha su barin abin da aka hana kamar himiyatun nufus ne a hana zukata abinda take sha'awa abinda take jin dadin sa kamar abinci ne da zaka daina ci saboda ka samu lafiya kana ji kana gani ga soyayyen nama ga soyayyen kifi ga waye ga waye ga waye likice ce kakkaci saboda in ka ci zaka yi rashin lafiya ko kuma in ka ci zaka samu jinkirin waraka ko rashin lafiyar ka za ta karu a hana ka cin zaki a hana ka cin nama a hana ka cin kitse a hana kawai a hana kawai a hana kawai kana ji kana gani dan me saboda ka samu lafiya shine himya wal himyatu ma qiyam da'i at-tanawul wa quwwatihi min as'ab shay'in wa ashaqqihi kabar abin da ranka yake so tare da cewa kana son abin ga kuma shi zaka iya samu kila gashi an zo an zube a gaban ka kayi wata tafiya kayi wata tafiya an sauka a masauki an kawo kabakin abinci iri-iri amma dukan su likita ya ja maka layi kana gani ana suburbuda ana ta'aliki eh amma kai an ja maka layi an ce ba kai ba su an ce ka dinga gadan shan wani kunu mai dumi-dumi ka dinga kaza to wanda ya fi komai wahala to haka almanahi suke kamar himiya ne قالوا ولهذا كان باب قربان النهي مسدودا كله saboda haka ya kasance kofar kusantar abinda aka hana aka toshe shi gaba daya ba a bar wata kafa ba koya take aka ce an toshe shi كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يتي اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم idan na umarce ku da abu ku zo da shi wargwadon ikon wa ma nahaitukum anhu fashtanibuhu abinda duk na hana ku ku nisance shi kaga abinda aka yi umarni da shi sai annabi ya ce ku zo da shi gwargwadon ikon ku saboda duk abinda ba za ka iya ba to ya sauka da kanka duk abin da ya fi ƙarfinka ya sauka da kanka kai duk abin da ma za ka iya shi amma akwai wahala idan ka yi shi to shi ma an sauke maka shi al'istita'a a shari'a shi ne ka zo abu da abu ba tare da wahala mai tsanani ba shi ne istita'a a shari'a ba wai ya zanto ba za ka iya ba kwata-kwata kamar wanda yake da shanyayyen kafa a ce tashi ka ruga da gudu haka ba zai iya ba to ba wai wanda ita yake nufi da istita'a ba a shari'a an kace istita ana nufin za ko da zaka iya yi amma ka zaka sha wahala to an an ci a gon shi a gon a gon shari'a baka da ikon yi kaga ba wai ba zaka iya ba zaka iya amma zaka sha wahala mutum ne yana da kudin sa da zai zuwa haji amma shi kadai ya mallaka shine cin sa na shekarar kila shi a ciki zai biya haya amma zai iya kundumewa ya je amma fa in ya dawo zai shiga uku ba abinci kudin haya ya kare zai shiga cikin garari kaga ba wai iya zuwa makan ne ba zai yi ba amma zuwa makan fa akwai wahala gaba to kaga wannan baya cikin mustati'in baya cikin masu iko liman istata ilayhi sabila baya ciki duk da cewa zai iya ko kuma yana fama da wata rashin lafiya da take dan taso masa lokaci bayan lokaci musamman in yayi wani aikin wahala zai kwanta kamar ba zai yi ba to kaga shi ba wannan in yace zai je aikin haji wannan gumurzu to ƙarshe ya mutu ma a can to kaga wannan shi ma yana da uzurin da ba zai iya zuwa amma zai sha wahala to shi ma sai a ce an sauke masa don haka dukkan wani abu wanda zai jefa mutum cikin wahala to yana sa abin ya sare da kansa shine alharaju marfu'u min hadhihi al-umma an hadhihi al-umma wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra shi yasa cewa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin ga waɗanda za su iya yin azumi amma da wahala yutiqunahu za su iya yin shi amma bi tsaka da wahala da tuhammilna ma la taqata lana bi za su iya yin shi amma da tsaka da wahala to sai aka ce su ciyar su ba da ciyarwa a madadin azumin tsoho ko tsohuwa tukub da za ta iya kai azumi amma cikin wahala shajaran majaran to shi kenan sai ta ciyar a madadin azumin wasu malamai suka ce ko wani wanda aikinsa na cinsa da shansa ya ta'allaka da wani aiki ne mai tsananin wahala ba yi da wata hanyar samun ci da sha sai wannan aikin in ya ɗauki azumi a wannan yanayin to aikin ba zai yi ba kuma za su zauna da yunwa shi da iyalansa ba su ci ba to su wasu suna sa cikin wahala da zai na yi sai ya ciyar a madadin azumi to kaga ba wai ba zai iya yi ba amma saboda wahalar da za ta same shi idan ya yi sai aka ce an ɗauke masa amma wa ma na haitu kuma an hufa jita ne boho abinda duk na hana ku nisance shi kaga wancan aka ce ku zo da shi bakin gwargwadon ikonku fattakullaha masafatu kamar da Allah ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokar Allah gwargwadon ikonku amma da aka zo hani sai aka ce fajita da buhu ku nisance shi ba ba wai kada ku aikata ba ku yi nesa da shi wace wala taqrabu zina kada ma ku kusanci inda abin yake ballantana har a ji ku ko a gan ku dumu dumu cikin abin yace fadalla ala anna babal manhiyati adyaq min babil ma'murati wannan yake nuna cewa kofar kofar abubuwan da aka hana tafi kunci ta fi matsatsi fiye da ƙofar wato abin da aka yi umarni da shi ƙofar umarni tana buɗe wa annahu lam yurakhas fi irtikabi shay'in minhu kama rukhisa fi tarki ba'd al-ma'mur lil ajz wal uzr ba ai ba mutun sauki ya aikata abinda aka hana ba kamar yadda aka yi sauki ya bar abinda aka yi umarni da shi saboda gazawa ko saboda wani uzuri suka ce to duk wannan yana nuna maka cewa haƙuri a kan barin abin da Allah ya hana yana gaba a falala bisa haƙuri a kan aikata abin da ya umarni da shi ƙalu wa a'azamul ma'amuratis sala suka ce ƙalu suka ce wali haza kanat ammatul uqubati min al-hudud wa ghayriha ala irtikabil manhiyat ce yawancin uquba ta haddi ce idan mutum yayi kaza za a yanke masa hannu za a yanke masa hannu da kafa za a abin nan za a kashe shi za a yi masa bulala yawancinsu za ka abubuwan da aka hana ne mutum ya yi aka ce a yi masa haddi bai khilafi tarkil ma'amurat amma ba abin da aka yi umarni aka ce ya bari ba fa inna allaha subhanahu wataala lam yurattab alaihi haddan muayyanan abin da aka yi umarni da shi mutum ya bari babu wani haddi muayyani wato wani haddi iyakantacce da aka ce a yi masa kalu wa azamul ma'amurati sala mafi girman abin da aka yi umarni da shi shine sallah wa qad ikhtulifa hal alaihi haddun amla malamai sun yi sabani shin akwai haddi ko babu mazhabar jamhur cewa wanda ya bar sallah yuktalu imma haddan wa imma kufran ko da ya kashe shi haddi ko a kashe shi kafirci mazhabar hanafiya shine suka ce ba za a kashe shi ba za a bar shi a tsare shi a dake shi har sai ya yadda ya yi sallah to a shahid wannan duka yana daga cikin abin da su waɗannan suka kafa hujja da shi kan cewa barin abin da Allah ya hana yana gaba haƙuri akan barin abin da Allah ya hana yana gaba a falala akan abin da Allah ya umarni da shi ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin majmu'ul fatawa na 11 shafi na 671 ya karkata zuwa ga cewa jinsul wajibati a'zamu min jinsi min fi'lil muharramat jinsin wajibi kamar irin magana da ibnu rajab ya fada jinsin wajibi ya fi girma sama da jinsin abubuwan da aka haramta domin a cikin jinsin wato barin wajibi akwai barin tauhidi akwai barin imani da an san cewa barin tauhidi ko barin imani kafirci ne to shi kaga yana shiga cikin ma'amurat ne cikin abin da aka yi umarni da shi wa ma'umiru illa da ya abudullaha mukhlisi da lahuddi sauraka umarni aka yi na cewa abauta wa Allah shi kadai jinsin tauhidi tauhidi kuma yana kololuwar kowane abu to shi yana bangaren ma'amurat ba yana bangaren manhiyat bane to shi yasa yace in aka dubi jinsin alwajibat za a ga cewa sun fi girma sama da jinsin muharramat fi'ilil muharramat aikata haramu iz yadkhulu fi zalika tarkul iman wat tauhid saboda barin imani da tauhidi zai shiga cikin barin umarni wa man ata bil imani wat tauhid wanda duk ya mutu da imani ya mutu da tauhidi a zuciyarsa lam yukhallad fi nari walau fa'ala ma fa'ala duk abinda zai aikata matukar ya mutu da tauhidi ya mutu da imani to ba zai dawwama a wuta ba koda ya shiga wuta to da dan lokaci ne na wucin gadi ne saboda a wanke shi a tsaftace shi a dawo da shi gidan aljanna tsaf tsaf shi yasa zai bi ta wuta amma ba zai dawoma a ciki ba matukar dai ya mutu da imani da tauhidi wa man lam yati bil imani wat tauhidi kana mukhalladan yace duk wanda kuma ya mutu babu imani a zuciyarsa babu tauhidi kadai ta Allah a zuciyarsa to wanda in ya shiga wuta har abada walau kanat dhunubuhu min jihati al af'ali qalila koda zunuban da yayi ta fuskar ayyuka yan kadan ne amma dai ya mutu babu tauhidi to dan wuta ne har abada ka zuhadi wal ibadi min al mushrikeen kamar masu gudun duniya da masu bautar Allah daga cikin mushrikai wa ahli al kitabi daga cikin ahli al kitabi gudun duniya ne da su da yawan bautar Allah amma kuma ba tauhidi ka ubadi mushrikil hindi kamar masu bautar Allah mushrikan hindu za su kauracewa al'umma ma su shiga daji su koma suna cin gayyayyaki suna ɗaura tsumma suna kwana a ƙarƙashin itatuwa suna zama da namun daji kaga babu maganar su zalunci wani ko su cuci wani ko su ci dukiyar wani ko su yi gulmar wani ba su maga kowa ba sai dabbobi kaga ta fuskar ta fuskar saban Allah ba sa tare da wannan ba sa tare da wasu wani su yi zina su yi sata ko su sha giya duk ba wannan suna ta wani abin da su suke ganin bautar Allah ne to rashin aikata laifuffukan su ba zai hana in sun je lahira Allah ya kona su ya sa su auta har abada ba wa ghairihim fa innahum la yaqtuluna wa la yaznuna wa la yadhribuna an-nas irin su ibnu taymiya ce ba sa kashe kashe kowa ba sa zina da kowa ba sa zaluntar kowa lakin nafsul al-iman wa at-tauhid al-wajib taraku amma babu imani babu tauhidi na wajibi a tare da su saboda haka kaga ashe karancin aikata laifuffukan su bai kubutar da su ba to za mu ji kaso na biyu ibnu taymiya yana cikin kaso na biyu da kamata ya bar maganar sa ma sai an zo lokacin su amma dai kada a tashi a tafi a haka ba tare da an ji dai bangaren ba amma a karatu na gaba insha Allah ibnu ibnu al-qayyim alaihi rahmatullah zai kawo mana hujjojin waɗanda su kuma suke ganin cewa aikata abin da aka yi umarni da shi yana gaba da barin abin da aka hana wanda insha Allah shi ne matashiyar karatunmu na gaba da iznillah abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh